أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa wannan yammaci na lahadi daren litini dan uku ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina a ɗari ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da ashirin da bakwai ga watan bakwai shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke wannan unguwa ta ganyen koda saminata inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshad ila sahih al-i'tiqad wa ar-radd ala ahli ash-shirk wal ilhad wa nafar فضيلة الدكتور العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه wannan shi ne darasinmu na ɗari da hukun da biyar a cikin jiran biyar da abin wani littafi idan jama'a musulmi ba su manta ba muna nan ne a inda malam salih al-fawzan ya yake gabatar mana da batu dangane da ranar alkiyama ranar ta ƙarshe imani da ita da abin da zai kasance a wannan rana bayan mun tattauna abubuwan da za su faru a wannan rana sai muka zo gabar da malam ya fara ambata mana sunaye guda ɗai-ɗai-ɗai har guda ashirin da biyu waɗanda Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan alkiyama da ita a cikin alƙur'ani malamai suna cewa yawan sunan abu yana nuna maka yawan ɗaukakar daraja na wannan abu da kuma muhimmancinsa ma'ana nuna maka wannan rana ta alkiyama da abin da zai gudana a cikinta alama ce ƙarara ake nuna maka cewa wannan fa rana ce da ya kamata mutum ya ji tsoron zuwanta ya ji tsoron abin da zai yi a cikinta ya yi aiki domin tattali musamman jirgin wannan rana wannan rana mai ainihin wato tare da tashin hankali ranar da Allah madaukakin sarki zai yi misali a tsakanin bayi Allah ya roƙo ya tsare mana imanin Allah madaukakin sarki ka samu ji a muna nan mun tsaya kan na kafar daga cikin sunayen da ranar alkiyama ne da shi mun tsaya kan na bakwai wanda Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan surar sunan yawmun jam'i yawmun jam'i yawmun jam'i ta zo a wurare a cikin Qur'ani ne amma inda Allah ta'ala ya ambace ta da sunaye guda biyu a tare shine ranar da Allah madaukakin sarki cewa يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن هذا سنة بلادية والله يوم يجمعكم ليوم الجمع ranar da Allah zai tara ku zai tattara ku liyaumin jam'i ga wannan ranar ta sai taro an gane wannan ko yawwa sannan akwai fadin Allah ta'ala يوم الجمع la raiba fihi ranar taro wacce babu shakka game da al'amarinta dole ne za ta faru za ta faru don haka kun ji wannan rana saboda ma ne ce bi anna Allah ya jama'u fihi nasa lil jaza saboda Allah madaukaki yana tattara mutane domin a yi musu sakamako a wannan rana ta kiyama Allah ka saba mu shi da ban ma'anin dama yawmul hisab na takwas yawmul hisab ranan kididdigar aiki eh ranar kididdigar aiki ma'ana kowane aiki da kai karaminsa da babbansa na filinsa da na koyansa nagarinsa da mugunyarsa kyakkyawansa da bataccensa dukkanin waɗannan Allah zai tattara maka su ko da wannan aikin naka gwargwadon ƙwayar zarra ne ladansa ko mutuncinsa ko nauyinsa akan mizanin awo a ranar alkiyama sai Allah ya bari shi wa nadhara al-mawazin al-qisṭa ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله تعالى يشوى إذا ما أذى معونين آدم شيء أول رانا أول رانا تآدم شكما كاجي وإن رانا تآدم babu wata rai da za a zalunce ta kowane irin abu ko na kallonsa kai ko da ya kasance gwargwadon kwayar komayya ne Allah ya ce mu za mu zo maka da ita wa kafabina hasibina mu mun isa a matsayin masu hisabi masu yin ilimi da su haka nan Allah ya karantar da mu a wannan asrul kahf wa ra'a minni wa wudi'a wa wudi'a kitabu za a rarraba littafin kowa za a bashi littafin sa fasawa al-mujrimina mushfiqina mimma fihi za ka ga masu laifi suna cike da tsoro game da abin da ke cikin littafansu ويقولون سنة شوى يا ويلتنا كي تشموا ما لهذا الكتاب وين يجيك وين الكتاب ليس هنا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بايا كالي لي في كرني بايا كالي لي في بيبع سيا تسكت ولن أبو الله أكبر جماعة الجيل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بايا برن كريم بايا برن ببا فسيسيا تكشيشي الله تعالى يشوى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق wannan littafinmu ne wanda yake magana a kanku da gaskiya Allah ce inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun mun kasance muna ƙididdige abin da kuka kasance kuna aikata ba ana ƙididdige shi a rubuce shi tak ba za a bar komai ba in ka gama ka wani aiki ba jama'a to Allah ya ga dama ne ya gafarta maka ya maka afuwa ya yafi maka wannan aiki sannan sai ka sha a ranar kiyama لأن فيه محاسبة الناس على أعمالهم التي عملوها في الدنيا saboda a cikinta akwai ƙididdigar aikin mutane waɗanda suka aikata a cikin rayuwar duniya Allah ka bani gudun alhairi shi ya ka tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam wai cikin mutane wa ya kowa kaifin hankali ko ila ka ce wanda ya fi kowa iya neman kuɗi wanda ya fi kowa iya zambo a'a manzon Allah ya ce wanda ya fi kowa hankali da zurfin tunani wanda ya fi kowa yawan tuna mutuwa da yi wa mutuwa tanadin abin da zai zo mata a bayan mutuwar da yawan nisantar gidan duniya da yawan komawa da al'amarinka zuwa ga Allah zuwa ga gidan dawwama an gane wannan so in ka san baka wannan gane hankalin ka yanzu akwai dan rabuwa akwai bangaren da ke gabcika ba Allah ka cikin yaman hankula ba jama'a kun ji al-tasi'a suna na tara daga cikin sunayen ranar al-qiyama yawmul wa'id ranar narko ranar firgishi eh jama'a kun ji ai akwai bambanci tsakanin firgici da kuma razana ko ko babu a hausa razani da firgici akwai bambanci eh kamar yadda yake akwai bambanci a larabci akwai yawmal faza'i ko akwai kuma mene yawmul wa'id an gani a yawmul wa'id shine ranan alkawari na azaba da Allah yayi wa waɗanda suke ne azzalimai shine alwa'id yawmul wa'id shine kuma ranan alkawari na kwarai da Allah ya wasu ne mu'minai والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا كجد الله يبدا فلن يسك إيماني سكائك أيك نظري ألا تتنظام شقد سوء الجنة ولن قرمونا مدانا أبدا شمسوا kuma za su dawwama a cikinsu ne har abada wannan alkawarin Allah ne na gaskiya babu wanda ya kai Allah gaskiya da shi kaga su mu ne alkawarin da ake musu na'am alkawarin rahma sannan a wata ayar Allah ke wa'adallahi la yuhliku Allahu mi'ad alkawarin Allah ne Allah bai saba alkawarin والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب لهم من فوقهم من لهم من فوق من كنت نعمل a ba na wutan ba nan muna maganin aljanna ne kai ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab sai ce mene hmm suratul zumar hmm لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد هكذا وأن تسكت ورم الله سكتي يا دوكوتين الله مي الله يشي كن شنو مي الله يشي لهم غرف هنا ده وسير داكنا من فوقها غرف مبنيه sama da waɗannan ɗakunan kuma akwai wasu ɗakunan da aka jingina su sannan ta jiri min tahtiyar anha koramuna gudana a ƙarƙashinsu wa'adan Allah wannan alƙawarin Allah ne la yuqifu Allahu al ita kuma wannan yawmul wa'id Allah ya ambace ta da yawa musamman a suratul qaf ko وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تعين ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها sa'iqun wa shahid sannan ƙarshen suran kuma kamar Allah ya ƙara mai tawa ko a yawma yasma'una as-sihhata bil haqqi dhalika yawmul khuruj ba wannan ba ba wa'id bane kuma nan an gane wannan to almuhim alwa'id ana maganan razani da alƙawari na azaba yace li anna fihi tahqiqu وعيد الله الكافرين الله أكبر don a cikinta akwai tabbatar da azaba da Allah madaukakin sarki zai ga kafirai wannan alƙawarin da kaji Allah yana yi gaske ne wallahi zai faru wallahi zai faru shi yasa daga lokacin da aka razanar da kai yi kaza bar kaza kula da kaza yanayin kaza yi kokari kaga kabi shi ne zaman ka lafiya shi ne samun tsiran ka a wurin Allah a ranar kiyama an gani al'ashira na goma yawmal hasra ranar nadama ranar nadama shi ne alhasratu ranar kaico kafin da kafin mutum yana kaico to ya yi ya yi nadaman abin da ya riga ya aikata kuma lokaci ya kuri masa na ya gyara din ba zai iya gyara ba lokaci ya riga ya kuri Allah ta'ala yana cewa wa anzirhum yawmal hasrati in qudiya al-amr ya kai annabi Muhammad kai wa mutane gargadi na wannan yinin na nadama in qudiya al-amr yayin da aka riga aka hukunta al'amari وهم في غفلة الهادي مصنع شرف كان وهم لا يؤمنون الهادي باس إيماني الله أكبر الله سامي جواب شيء الله كتاب من الكتاب سنة دام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول شوا باب وسمتاني da za su zauna a wata wani majalisi na zama ba su ambaci Allah ba a wannan wurin hirar nasu بصير ثلاثي جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم با فاشي wannan zaman da suka yi ta tattauna ko me suka yi sai ya zame musu nadama abin kaico a ranar kiyama inji manzon Allah ashe ko shagon ne zaka bude ana son ka ambaci wani ka ambaci Allah zaka zauna a dandali wajen hira majalisa ce ku ambaci Allah ana cikin magana ka dinga yawan ambaton Allah kamar yadda Abdullahi Umar yake cewa ina kan kirga idan manzon Allah ya zauna a majalisin da ake tattaunawa da kan kirga yakan yi istighfari sama da kusan su ɗari yana cewa rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ya Allah ka gafarta min ka karbi tubana Allah kai ne mai karban tuba kuma kai ne mai yawan gafara manzon Allah kake ne ina ga kai ina ga ni ina ga su waɗanda zunubai sun da sun yi mana yawa sun nauyayi bayan mu sun kusa ma karya bayan gaba ɗaya da wayarka za ka je ka jawo fushin Allah kar ka ɗauka Allah ya fushi da kan bane ya riga ya yi dan dai ba ka hangowa ne wallahi da ka hango da ka yi gaggawan tuba Allah ka samu gani kafin lokaci ya gure mana to jama'a ku ji tace yawmal hasra ranar nadama li'anna fihi hasratul kafirin domin a wannan rana akwai nadaman zuwa ne kafire yanzu idan mutum ya yi matsayin samu wata matsala a duniya jama'a yana nadama ya tsuna wai ki cizo na'am ya tsuna ya ga ɗaya ko manuniyar ne bisa baki yana cizon ɗan yatsa saboda daman abin da ya riga ya kubuce masa to a ranar alkiyama su kafirai duka hannaye ne masu sa a baki yatsu goma haka ba zai tusa a bakin shi yana kauna su saboda tsananin nadama na bi Allah a duniya Allah ta'ala ya cewa wa yawma ya'uddu adh-dhalimu ala yadayhi da kuma wannan ranar da azzalimi zai dinga cizon hannayensa ya ƙulu yana cewa ya laita ne ka ji kai shuɗin ya laita littakhartu ma'a ar-rasul sabila kai tuna ina ma da na rike hanyar manzon Allah ya wailata kai tuna na shiga uku na lalace laitani ina ma da a ce lam attakhid fulanan khalila barriki wani a matsayin abokina ba barriki wani a matsayin majalincin al'amari na ba ban riƙi wane a matsayin shine jagora na ba laqad adallani an dhikri ba'da ibda'i hakika ya riga ya batar da ni bayan gargadi ya zo mun bayan wahayi ya zo mun kaji laqad adallani an dhikri ba'da ibda'i Allah ya ce wa kana ash-shaytan lil insani khazula lallai shaidan ya kasance mai tabarwa ga dan adam me kuka fahimta game da wannan magana me ma'anar tabarwa na ban ji ba a ba shi ba ku yi shiru na'am halakarwa ba shi bane tabarwa zancen yana halakarwa ne to ai da a ce idan aka halakar da kai ran da wata musiba ta auka maka wanda ya halakar da kai din zai iya zuwa ya taimake ka to da har yanzu baka zama kabulan ba abin da ake kira tabarwa shine ka rasa mataimaki a shirya maganin dare sai ka zo ka hau ta rufta da kai sai ya zama wanda ya rufta kan sai ci a ni ba ruwana wallahi tallahi ba ruwana ni na ce ka hau gadan nan shawara fa na baka fa kuma ni ma dan batacce ne ai kuma ku sani bane gashi Allah ya faɗa muku inna shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwa Allah fa ya gaya muku manzon Allah ya faɗa cewa lallai shaydan makiyinku ne ku rike shi a matsayin makiyi ya akai na gaya maka kabi Allah ce kamar shaytan id qala lil insani kfur kamar misali shaytan da ya ce wa dan adam ka kafirce ma Allah ai akwai lokaci zaka dawo ai je kai tsafin ba komai je a duba ma ba komai ai zaka tuba zaka daina kila ma daga wannan shikenan baka san ashe kana bakin gaba bane falamma kafara ya ji dan adam kafirce qala inni bari'un minka sai shi ɗaya koma ya ce a kai ka je kai wannan wallahi ba ruwana ba ni ba ka inni akhafu Allah rabbul alamin ka ji da shi ma zama salihu ni ina jin tsoron Allah ubangijin halittu ka ji da shi dan ba zai faka kai Allah ka kai daga makirci shedan sai dai makirci shedan jama'a mai rauni ne in ji Allah inna kayda shaytani kana da'ifa kai din shi ya kasance mai rauni matsar kana bin hanyar Allah Allah ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan kaga bayina wallahi baka da wani karfi iko akan sun harkar da su an gane wannan kai dai ka zama akan tafarkin shari'a a koda yaushe ya zama baka bin tafarkin mene tafarkin mata to wannan shikenan ka sha Allah ka tabbatar min da alheri laka jama'a kun ji ranan hasara ce ranan nadama ce to abin da ke ce ma shi yasa Allah ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu da muke karanta alqur'ani la taj'al ma'a Allah ilahan akhara fataq'ud mazmuman makhlula kada ka hada Allah da wani auren bauta sai ka wayi gari ka zama abin zargi kuma wanda ba shi da mutunci tababbe ranar alkiyama shaitan zai zo bayan duk dan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga ina aljanna wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr shaitan zai tashi hudu ba ta iskanci a wuta ya ce wa mutane inna allaha wa'adakum wa'd al-haqqi lalle Allah ya yi muku alƙawari kuma alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni ne muku alƙawari amma na saba muku jama'a ku ji jama'a wa ma kana li alaikum min sultan ni ban da wani ƙarfin iko da na amfani da shi ba turka muku na yi ba illa an da'autukum fattajabtum li ni kawai na kiraye ku ne sai kuka amsa ni ma ana bi musrikhukum wa ma antum bi musrikhiyya ni ba zan iya taimakon ku ba kuma ba za ku iya taimakona ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl lallai ni na kafircewa abin da kuka haɗa ni da shi a wurin bauta gabanin wannan lokaci sai Allah ya ce inna zalimin lahum azabun alim lalle azzalimai suna da wata irin azaba mai raɗin da su Allah ka kare mu jama'a wannan shi ne yawan nasara ranar nadama ranar kaico ranar tunani ranar yin nadaman da nadama ba za ta yi amfani ba Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe alhadiya ashar suna na goma sha ɗaya yawmul hudud ranar dawwama daga wannan ranar jama'a in baka mutu babu ranar za ka ƙara haihuwarka a wata ƙasar ballantana a baka damar imani wannan tafiyar ta kama an kama hanyar kenan kuma bayan ranar alkiyama babu wani yinin da ba wannan ba mun gani ka Allah ka tamsar imani wai li'an al-hayata fi hadha al-yawm domin rayuwa a wannan rana hayatun khalidatun abadiyatun rayuwa ce dawwamammiya ta har abada abadan abada babu ƙarshe infinity za ta kawai ba magana ƙarshe ka ka ta yake ga ba Allah ka samu sa'in tafiya Allah ka samu kyakkyawan ƙarshe الثاني عشر سنة لكم مشاهد الدار الآخرة جدا كرشي إيه gidan ne gidan ƙarshe Allah madaukakin sarki ya ambaci lahira da cewa darul akhira a wurare da yawa cikin Qur'ani ina larmum Ibrahim na'am darul akhira قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هذا رمى أباه الآية فسير رسول إن دي جدا أرشي كنت بتركونا كن يقو يهودا أولا الله توقيبون متوامنا إن دي قتلين يقوم أسلسيان كنت أي نن دنيا كو أيام الله ني كو مصر الله ني in an je lahira ma kun je lahira za ku je mulkin sama to in daga gaske ne ku yi burin ku mutu mana in daga gaske ne Allah ya so walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim har abada ba za su taba yin burin su mutu ba saboda abin da hannayen suka aikata na mummunan aiki an gane wannan Allah ya ƙara maimaita wannan wata sura سورة يوسف قم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون الله شيء جدا لاهرا شيء في الخير كما سطورا الله shin ba za ku hankalta ba Allah ya ƙara maimaita wannan a sautin nahli me Allah ya faɗi آه ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين للي جد اللاهرة شيني وفي الخير الله يشيكم كاي ما دلا da gidan masu tsoron Allah Allah ka sa muna cikin masu tsoron ka Allah ya ƙara maimaitawa a suratul qasas tilka ad-darul akhiratu naj'aluha للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين التي وانشاننك وانشان إذا تجد اللاهرة نجعلها منا فنياتني للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا قولا دباسا سن تقاوى أبايا القتا سباسا سن يمقرنا أبايا القتا masu tsoron Allah ne sai Allah ce wal aqibatu lil muttaqina kyakkyawan karshe yana ga masu tsare dokokin Allah اللهم اجعلنا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك لك جماعة كنجي الدار الآخرة كنا na bayyana mana saboda mu gane yadda Allah ya baiwa darul akhirah da muhimmanci ke tafadi a Qur'ani a kowane wuri kuma sai an nuna maka alherin da masu tsoron Allah za su samu sai an nuna maka tabewa da waɗanda kuma suka saba wa Allah sai kafirci za su fada shi malam ya ce annaha ba'da darid duniya ita ce gidan ƙarshe ko saboda ne saboda tana zuwa ne a bayan duniya ta ƙare wa hiya darun baqiya gida ce wacce ke dawwamammiya ba ta da kare laysa ba'da intiqalin ila darin ukhra ba maganin cewa kuma daga lahira za a ƙara tafiya kuma wani gidan da ba a nan ka tafi lahira jama'a an gama ki wanda ya alheri ya yi ya gama wanda ya yi sharri ya yi ya gama Allah ka kare mu الثالثة عشر na goma sha uku darul qarar gidan tabbatuwa ko yau a ina Allah ya mace na Qur'ani na'am a wasu aya Hmm? زمر قرات هو إبراهيم تولي أخي جاو القرار هو أين أن لا يلبسي تأخذ الزمر duk kun shi kuna kallo na ina da bacci da ni saboda na muna tafiya a karatun tare mhm ban ji ba ko kai ba da ba ba sai ka kawo ta eh sai ka bude yake da binciko Allah ya ambace ya ambace ta a cikin Qur'ani mai girma والذين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالسيئه الحسنه ويدرؤون بالحسنه السيئه اولئك لهم فقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم وكل باب السلام عليكم وصعدتم فنعم عقب الدار أعبى ولا مبين سم عقب الدار نادي من تاع ما دي أقول تفسير القرآن من جمع نقول مكاتبنا تتجاوز أما إلا أن لا مسدار القرار جنات عدن تبيو بايع to shi ke li'anna halitti ƙararru da'in saboda gidan lahira tabbatuwa ne na dawwama na har abada bila fana'in wa intiqal ba maganan karewa ba maganan a dauki mutum daga wuri kaza a mai shi wani wuri a ce ka fita daga rayuwar lahira ka tafi wata rayuwar ta daban babu ita babu rayuwa gaba da wannan to in ka san wannan me zai sa ba za ka mai da hankalin ka wajen bin Allah ba me yasa dan lokacin da Allah ya ara maka nan ba za ka yi kokari wajen ka ga Allah ba da gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta maka Allah ka samu gyara Allah ya ashar na goma sha hudu darul kulli gidan dawwama eh دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون كو بحق الله فدابا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون سورة الشورى كو يوم gidan dawwama sannan Allah ya maimaita wannan wata sura suratu qaf haka ne wa uzlifatil jannatu lil muttaqina غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلها بسلام ذلك yawmul khulud daga yawmul khulud ranan dawwama to qur'a a gidan gidan lahira darul khulud gidan dawwama an gane wannan lianna lianna al-iqamata fiha iqamatun abadiyyah saboda zaman da za a lahira zama ne na dindindin babu ranar karewa الخامسة عشرة نقوم شابير الواقعة من أوكوة إيه إذا وقعت الواقعة إذا من أوكوة تأوكو ليس لوقعتها كاذبة أه با وندي في كرية أوكوة خافضة رافعة mai ɗaukaka darajar wasu bayan Allah ne na ƙwarai mai kuma kaskantar da darajar wasu mutane ne da ake ganin su daraja a duniya zama kaskantattu yaushe za ta faru idza rujjatil ardu rajja wa bustatil jibalu batta fa kanat haba'an munbatta wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون كاجي متاني سنشي يكوني ألا يرى أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة سيسوع السابقون السابقون الأكتاب الأشجوز لتحقيق وقوعها صور تبتر لأقوتها أن كان وأنه Allah ya ambaci wannan da yawa a cikin Qur'ani mai girma musamman a suratul Haqqa ko fa yawma idin waqa'atil waqi'a wa inshaqqatis samaa'u aha fa hiya yawma idin wahiya zama sama za ta cikkice ta tsatsage a wannan ranar ta gushe gaba ɗayan ta mai gushewa ta wannan ranar za ta zanto kamar tagulla tagulla ne rakaccin tagulla kamar mai haka sama za ta dayi da zama in ji Allah wanda shi ya halice ta don haka alkiyama za ta tsaya wannan garanci ne za ta auku الثالثة عشر نقوم شاشدة الحاقة ميتبتوها كاجي ما الحاقة من تسوي بالتبت وما أدراك ما الحاقة me ya sanar da kai wannan mai tabbatuwar ko kazzabat thamud wa 'ad bil qari'ah babu inda kan mace kalman alhaqa sai wurin nan guda uku a waɗannan ayoyi da ke so alhaqa an gane wannan saboda ne aka kira ta suna alhaqa li'annaha tahiqqu kullu mujahid ko tahiqqu saboda ne tana ainihin wato tana shafe dukkanin wani ne musu da zuwanta ta shafe wannan ƙaryar tashi ta nuna masa cewa tabbas ne ita ta faru wa muhasimun bil batil da dukkan wanda yake musu aukuwarta da ƙarya bi ma'ana taghlibu ma'anarsa tana rinjayarsa ta tabbatar masa da kanta cewa lallai ta dinnan mai tabbatuwa ce السابعة عشر نقوم شابقي القارعة مي قنقص زكاتا مي قنقص مني زكاتا لأنها تقرأ الأسماع والقلوب بأهوالها saboda tana ƙwanfasa kunnuwa da zukata da irin tashin hankalin da ke cikinta ya sadar Allah ka san ki jawo shi الثامنة عشر نقوم شاكوس الغاشية من اللبيبة كاجي تغشى الناس هذا عذاب أليم كو يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون تكادي هل أتاك حديث الغاشية شن لابان من اللي تيوا تازو غريكا معنى تبس تازو قد أتاك حديث الغاشية من ذي فراوى النبانر من اللي تيوا ألا يشي من اللي بمين masu tsoron Allah da ƙasƙanci da tozarci da wulaƙanci shi ya sa sai aka ce wujuhun yawma irin aha kai da makumanta wujuhun yawma irin khashi'a wasu fuskokin a wannan ranar suna ƙasƙantattu aha amilatun gashi ta yi aiki tukuru nasibatun ta gaji a wajen wannan aikin amma tasla naran hamiya za ta shiga wuta mai masifar bala'in kuna jama'a wannan shine dalilin da yasa ake jan hankalin mutane ku bi sunnar manzon Allah na rantsi da Allah babu wani mutumin da zai yi wani aikin da Allah zai karba mutukar bai dace da abin da manzon Allah zai shi ba billahi alladhi la ilaha illa huwa duk wani aikin da ka sani ba shi a zamanin manzon Allah manzon Allah bai yi ba ba a san da shi a matsayin addini ba ba shi a Qur'ani ba shi a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba shi a cikin wani abin da yake da alaka da wahayi babu wani aikin da zaka da sunan addini da sunan mutum Allah Allah ya karba abin da za a maka shine amilatun nasiba gashi an yi aiki jiki ya wahala ya gaji amma taslana rahamiya za ta shiga wuta mai bala'in kuna matsala guda ɗaya ce a ranar alkiyama mutum wuta suna ganin kamar wasa ne Allah ta'ala yana ba da labarin abin da zai faru a wannan ranar ta ina alkiyama shafin da Allah ke cewa fa man azlam mimman kadaba ala Allah idan kaje can kasan shafin ko me Allah ke cewa wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun oke inna anzalna alayka kitaba ko bil haqq a innaka mayyitun wa innahum mayyitun ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون آبا لما قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا إلا وإن كافرشي za a tattara musu abin da cikin duniya kakaf wa mithlahu ma'ahu da kusan kwacinsa tare da shi laftadau bihi min su'il azabi yawm al-qiyamah wallahi da sun fanshi kansu da wannan abin namunin azaba da za ta same su a ranar qiyama wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun zai bayyana gare su ga Allah a wannan ranar abin da suke aikata wannan suke tsammani idan an gashi alkiyama za a ba su lada za su yi su gaba haka bane zai bayyana gare su gaba ga Allah a wannan ranar cewa duk abin da suka aikata din batacce ne lalatacce ne Allah ce wa badana wa sayyi'atu ma an ko duk abin da suka aikata na muni zai bayyana gare su a wannan ranar وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون duk irin izgiri da cewa mutane masu bin Allah a duniya zai tabbata a gare su dan ka duba da kyau kafirai sun yi musulmai mene izgiri da wulaƙanci haka ne munafukai suna wa mummune mene izgiri da wulaƙanci sannan yan bid'a suna wa ahlus sunna mene izgili da wulaƙanci wani abu ma sunnar manzon Allah ya fi a kalla a yi izgili da wannan abin a yi wulaƙanci da shi ana aibata mai sifantuwa da irin wannan sifar ta manzon Allah kuma ka ce kai wasu manzon Allah ne amma kana aibata abin da manzon Allah ya zo da shi ka mai da shi abin dariya abin tozartarwa abin wulaƙantarwa to kaji abin da zai faru wa badalahum sayyi'atu ma amilu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un jama'a wallahi ba karamin tashin hankali bane a wannan rana shi yasa duk mutumin da ke karanta alqur'ani yake fahimtar ma'anoninsa to ana tare wannan ya zama daga cikin waɗanda Allah zai musu mene zai musu rahma zai musu goma shi na alkhairi Allah ka samu ne وكاجي على الراشية سيدنا عمر رضي الله عنه يقوني راهبي ميبوتن الله سكنا سارا كريستوشي أتوشي ينا تهكا ينا كارت مني ينا كارت بوستر بلا بشي بايبل لا دنبا بايبل كو is either you say Torah or Gospel or Sam linjira kenan zabura kenan kuta annabi Dawud ko ka ce Qur'an ko ka fata tura ka ce Qur'an suke cewa su ko eh oho dai ko suka faɗa mu dai Qur'an yau kaji to wannan shi ne kawai don haka yana ta karantawa yana ta karantawa yana ta haka sai sai na wani kadai ya ce amilatun nasiba tasla naran hamiya wai gashi aiki an yi shi tukuru an gaje an wahala amma kuma za a fada wuta mai bala'in kuna haka nan ibn hajar al'adalani akwai kisan ta faru da shi tsakanin shi da wani bayahudi bayahudan nan sai ya ce ma ibn hajar to ai ku kuna karanta wani hadisi wannan abin da mai karanta ya ce annabi ya faɗa ai wannan abin ku akan ku zai aiki yace wani hadisi ne ce gashi annabin ku yana cewa ad-dunya sijidul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuce ta mumini aljanna ce ta kafiri sai wani haka ce mishi kwarai da gaske wannan magana ta manzo Allah gaskiya ce ce to ai wannan magana manzo kai faɗa kuskure ce eh ce kai yanzu ga ka dan shi ibnu hajar mai kuɗi ne ba ustazai bane irin ruwaya wannan ba su da kosi alhamdulillah ala kulli hal an gane wannan ku ya taho akan keken dokin sai yana tafiya ya tsare shi kuma yahudan yana da bala'in wahala kullum shi ke da fatanya zuwa gona ana cin bakar wuya shi ya ce to kai ka dubi irin yadda da kake ciki mana amma ni ka dubi yadda nake wahala amma kuma annabinku ya ce nan kuna kurkuku ne amma kuma aljanna ce ta kafiri to me yasa ni ke wahala in ka ne a bayan aljanna mana sai mun hane shi ba haka bane ba ka bai da kake tsammani bane yadda abin yake shine yanzu duk wannan keken dokin da kake gani ina hawa yace bana wahala bana kaza bana kaza yace duk kana yi yace to ai idan ka hada da ni'imar gidan aljanna da irin fantamawa da za a yi da shagali da za a yi gidan aljanna shi to wannan abin da nake wahala shi kamar an sa na kurkuku ne kusan dalilin da ya sa ki wannan bai yahudi musulunta ce in dai ku haka ne to ai kwarai imanin kai mu bai ce mu sha da ke kawai ko kuwa ai kwarai Allah ka kama da shi kaji al-ghashiya khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون تاجر الرشية التاسعة ستة التاسعة عشر ستة الطامة إيه ببر مصيبة كاجي الطامة الكبرى هو haka Allah ya ambata fa idza ja'at at-tammatul kubra ranar da ne at-tammatu wannan babbar musiba za ta auku ita ce busan kaho ta biyu busan kaho ta biyu wanda za ta faru a yaushe a ranar kiyama eh wannan babban musiba ce da duk waɗancan busan ƙahon da za a yi da farko ɗin ai wannan mutuwa kawai za a yi ko da kai da ni da su kowa mutuwa ne ba maganar azaba a lokacin sai wahalar tsayuwa amma idan aka busa ƙaho na biyu ran da za a tashi kowa a tsaye da kowa domin yin hisabi a yanke hukunci yan aljanna su shiga aljanna Allah ka samu na cikinsu yan wuta su tafi wuta Allah ka kare mu to a wannan lokaci ne babban musibar ke fara ba jama'a mun gane wannan ko Allah ya samu su shawar da shi malam yace li annaha tazlimu wa taququ ma siwaha min ad-dawai saboda tana rinjaya tana samun fifiko ga wanda ba ita ba na dukkanin wata musiba da ka taba gani a duniya to baka taba ganin masifa da bala'i kamar irin na wannan ranar ba yaushe ranar alkiyama an gane wannan shi yasa ma Allah ya ce mana fa idza ja'at ad-dammatu al-kubra yayin da wannan babbar musiba ad-damma al-kubra za ta auku shi yasa Allah ya ce maka saboda maka gane musibar ta Allah sai ce yawma yatazakkaru al-insanu ma sa'a ranar da dan adam zai dinga tunawa da abin da ya aikata wa burrizatil jahim liman yara za a bijiro da wutar jahannama wutar jahim ne bala'in kuna ga wanda ke gani sai Allah ya rage ce fa amma man tsawa amma kaga wanda ya saurin kai ya wuce iyaka wa athar hayatad dunya ya bibita rayuwar duniya akan ta lahira fa innal jahima hiya al ma'wa wannan wutar jahimu din ita ce makomansa mazaunin sa na dindindin Allah ka kare musu zuciya wa amma man khafa maqama rabbih amma duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa a ranar alkiyama wa nahan nafsa anil hawa ya hana ransa abin da take so fa innal jannata hiya al ma'wa aljanna ce ne makomansa Allah ka sa jin sun sun koma mu malam duk fa abin da ke faruwa fa in fa ka riga fa ka farata aljanna karan fari an fi samu matsala idan za ka kwana ɗaya a wajen jahannama kirgin shekara dubu ne na duniya an gane kuwa rana ɗaya kawai da za ka yi a wajen jahannama mun gane shekara dubu ne na rayuwar duniya za ka yi a jahannama ballantana wanda yake cewa za su rayu labisina fiha ahqaba za su zauna a cikin ta tsawon zamanna masu tsawo tab kai kuwa kace maka zamani mu dauka shekara ɗari na'am shekara ɗari na ina na lahira ba na duniya ba shekara nawa kenan ka kirga mana waye ne kwakwalin kowace rana ɗaya shekara ɗari na duniya kwana nawa ne 360 days ka yi times 100 nawa ne kwana nawa dubu kwana nawa dubu talatin da shida da ɗari nawa eh daidai ko alhamdulillah times 1000 yawwa miliyan nawa ba ji ba to wannan shine adadin kwanakin da mutum zai yi shekara miliyan talatin da shida waya fi akwai wane ne fatas za ta iya ɗauke wutar duniyan nan balanta ta can wutar lahira ba sai daga duka ko saba'in aka ɗauki kashi ɗaya da cikin saba'in na ƙuna wutar jahannama ita ce aka ɗan kawo mana duniya muna ɗan tasarrufi da ita muna ɗan ƙoƙonawa a yi walda a yi a toya abinci a hura a gasa biredi a yi aiki a da ita a makera a naka ƙarfe a yi waye ɗaya cikin saba'in ranar alkiyama ko gaba ɗaya minti saba'in ɗin cas za a haɗa a wurga mutum a cikinta yau kai ta ce ma za ka zarfi ko kuwa ai kaka jira wallahi malam shi yasa Allah in yana ba da labari malam kana tsare shi kwaje me ya faɗi game da Walid bin Mughira Allah ya cewa ita wannan mutar sa uslihi saqar وما أدراك ما تقر لا تبقي ولا تذر لواعة للبشر هذه ميرجر كذا قدش سنة الله يكشف الحطمة ميرجر كذا كلا الله شاء باكمر يدي تماني بني لينبذن في الحطمة والله تبت za a wurga shi cikin wuta mai ragargaza وما أدراك ما الحطمة من يتند كي من أكيش ومن رقرقذا نار الله المقدة وتر ألا شيء من رورون دكي التي تطلع على الأفئدة وتتي كيهري زوى زكاتا إنها عليه مقصدة للإتاء أبر كل واتي أكن سوء متى في عمد وفي عمد ممددة a jikin wata tara ko mai kakko ba maganin tsugunawa ka ce bari mu kwanta dan huta babu wannan Allah ka kare mu to jama'a kun ji abban mata kenan ko an gane wannan to wannan shine musiba mafi girma mafi tsanani as-sa'idi rahimahullahu ta'ala tafsirin sai yana cewa ai idza ja'at al-qiyamatu al-kubra idan tashin kiyama mafi girma ta zo wa shiddatul umma da wannan bala'in mafi tsanani mafi girma allati yahunu indaha kull shidda duk wani bala'i da ka sani a duniyan nan duk wani tsanani da ka sani zai zama kamar ba komai ba in ka hada da wannan abin da zai faru a wannan rana فحينئذ يذهل الوالد عن ولده ألوك تشني قبا زي قد ولنسى كاجي والصاحب عن صاحبه أبو جيد سير وأبو جنسى وكل محب عن حبيبه ذكا ونمسه يا جماعة زي مين زي مين zai guje wa ɗan uwansa masoyinsa yubassarunahu yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adhabi yawma idhin bi banihi wa sahibatihi wa qasilatihi allati tu'waru fil ardi jami'an to azma gudu zati wa ina ma zai gansu ya ayyuhan nas taqu rabbakum واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده التي يقوم تاني ku ji tsoron wani yini wanda zai zo wanda uba mahaifi ba zai iya tsinina wa wani ɗansa komai ba babu wani ɗa da zai iya tsinina wa mahaifinsa mene komai Allah shi inna wa'ada Allah ya alƙawarin Allah gaskiya ne ka tuna yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وليس الطامة العشرون الآذفة بقطن شيعة أي القريبة وتتاقص زوعة سميت بذلك إشعارا بقربها بالنسبة إلى عمر الدنيا أنا شيمة مقطن شياتي لورا da yanayin dangantakar ta da rayuwar duniya saboda zarar ka mutu kiyama ka ta baya kai ko sai dai ka zauna kana jiran majalata me Allah ya ce azifatil azifatu laysa laha min dunillahi kashifatu Allah ya ce makusanciya ta kusanto laysa laha min dunillahi kashifa babu wani wanda ba Allah ba wanda zai iya gaya maka ilimin yaushe ne za ta tashi Allah shi afamin hadal hadith ta'jabu yanzu da wannan labarin ne kuke mamaki wa tadhakuna wa la tabkun kuke dariya ba ku kuka wa antum samiduna alhali ku dinnan kuna cikin rafkana fasjudu lillahi wa'budu ku yi sujada ga Allah ku huta masa الحادية والعشرون يوم التغابن رانر كامونغا أنت كامونغا كويشو سائية ها to idan kake ranar kamunga me yake nufi hausa ce in ka ce nawa wani kamun ga me kai mishi a'a dukan hanci ka cuci mutum ka ba shi mummuna a matsayin kyakkyawa kuma ya ansa ya ma godiya to shi ne zalika yawmut taghabun wannan ranan ne ranan bugun hanci su mu'mine a duniya an gaya musu ga abin da zai faru sun yi haƙuri sun bi Allah akan wannan su kuma kafirai shekan ya zo ya ta rubuta musu cewa ai waɗannan allolin na ku bar su ai wannan hanyar ka ku kyale ta ai wannan kaza da kaza ana nan ba ya aune ba kwatsam sai in samu Allah ya zuba tuba ba shikenan aka tafi kaga wanda ya wannan amni an bugi hanci shi an kwace abin da yake mai mai mai kyau an bashi jabu an bashi mummuna kuma ya yarda da haka shi ne yawon tafahu Allah ka saba mu daga cikin magdunun Allah ka saba mu shi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin da Imam Bukhari ya rawaito yana cewa ni'matani maghdunun fihi ma kathirun min an-nas akwai ni'imomi guda biyu ana dukan hancin mutane da yawa akan su guda biyun nan manzon Allah ya ce as-sihhatu wal farag lafiya da dama yalwar lokaci da Allah ya baka in kai wasa da guda biyu su ishe maka ba za ka taɓa iya samun madadin su ba yanzu duk aikin da alherin da baka yi shi a jiya ba zai dawo yau ka yi shi jiya ta riga ta yi ne za ta dawo har ka koma ga Allah mun gane wannan Allah ta shirya da mu لأن أهل الجنة كاجي سبب في أهل الجنة يغبنون أهل النار سنا دوكا هنشي يموتا سوسن يحقري سن بألا جد أنني الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله يمسك تاوسا كمكو سبب حقري لجوية لسكي جنة الجنتين وحريرا دقوا تفافنا الحرير من قالوا أن دقوا الثانية والعشرون نأشهد النبي متكر شيء يوم التنادي رانا الشرعي جماعة كنجي رانا مني شرعي بابا شرع بكالي شرعي bahaushe ya ce kira ya ce kiranye me ban me yin mutu tsakanin kira da kiranye ban ji ba a'a ba shi ba ba haka ba ne na yawa kaji idan ka ce kira abin da kawai ake so ne ka ji ba bukatar sai ka dawo idan ka aiki mutum yanzu sai ka kira shi wane ka siyo min da kaza ma sai ce to dole sai ya dawo a'a amma aka ma kiranye dole duk abin da kake yi duk halin da kake ciki sai ka bari ka dawo inda aka kira ka an gane kuwa shi ne yawon tanadi ranar kiranye shi zai yi tuma 'yan majalisa za a kiranye ya dawo gida ya dawo gida ko yauwa to ranar kiranye li'annahu yud'a fihi kullu unasin bi imamihim domin a wannan ranar za a yi kiranye ga kowace al'umma da shugabansu za a kira kowace al'umma ce al'umman kaza ku da shugaban ku zo dole kuma a dawo kuma ka za a zo a burkana a gaban Allah a yi kneel down wa tara kulla ummatin jahiya kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun saka za a zo a yi kneel down a gaban Allah malam Allah ya ce kowace al'umma ana kiranta zuwa ga littafinta wasu malaman tafsir suka ce kitabiha ay imamiha يوم ندعو كل أناس بإمامهم رانا نزام كراي قوة الأمة لجابورا فمن ثقلت موازينه دون دبا أو ننسى سكي نوي أو نرانا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا سوني وطن ذاتك الكتاب سو كما بذاء ذالين شيسو كودا باوان بكي جكم قلن دليلو بقى ومن كان في هذه أعمى أما wanda ya zama kaho a na rayuwar duniya aka nuna mar gaskiya ya kibinta ya sani gaskiya ce fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila a lahira ma zai tashi makaho kuma ya zamto ya fi kowa bacewa gaban hanya madaidaiciya kun ji ka'idar jama'a to a wannan ranar shi wannan abin zai faru wa yunadi ba'dhum ba'dan sannan sashin mutane zai dinga kiran sashi da muminai da munafikai da kafirai su kafirai dama za a tarkata su ne kaf ba maganin hisabi wuta kawai za a watsa su saboda kan kasan kana kafirci kana shirka to kai ba za ma ka je ni za a hisabi ba ha yo ai kwarje me kake da shi za maka hisabi me Allah ya faɗa ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي أبا والنبا منني فلا نقيم له يوم القيامة وزنا بذات مسأو ننوي نعيك أرناء القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء تسوى من أفقي أمن ذي فارد سكينا متمنى كي قوي وعري سيك كمان شيء متمنى كيركيني كمان شيء أي مؤمن أما الهدي منافقين مسلمين شيء زبن قتل ذا كام هنيا سورة المؤمنين ai da ba kun sallah a duniya ko sun yi sallah sun yi azumi sun yi zakka sun yi komai duk hajji da su ake yi amma sai an kama hanya kawai ana tafiya sai wani irin duhu za a kan saradi sai wani duhu sai imama ya wurin dama saradi ana sanya shi a tsakiyar wata jahannama ne jahannama kuma wani irin duhu take da shi an gane babu wani hasken da zai haska maka cikin ta saboda tsaban jahuwa da bala'i da guba a cikinta to da an can kawo wanda za a zo hawa turadi su mumine masu imani na gaskiya sai hannunsu da goshinsu da ƙafafunsu iskin alola kawai sai toshe da sai ta kama to kuma ba mai ya haska wani hanya ƙa'ida kenan kowa wannan hasken nashi da shi zai je haya turadi ai kware to da an yi wannan munafikai suka ba su da haske a wani ya na ganka da haske ni ina nawa hasken wani ya na ganka da haske ni ina nawa hasken sai ya ce a ai ku koma baya mu ma can muka ɗauko qila irji'u wa ra'akum faltamisu nura ku ce ku koma baya ku je ku ɗauko hasken ku a can sai ku bar su koma akan za ta kowanne haske suna juyawa faguri ba bainahum bisurin sai abin yi wata katanga shamaki tsakanin mu'mini da munafikai batinuhu fihi rahma bayan katangar kuma ce gaban katangar rahama ne wa zahiruhu bayan katangar min qibalihi al'azab nan kuma azaba ce yunadunahu munafikan na kiran muminai alam nakum ma'akum yo wai ɗazun nan ba tare da ku muke ba ka ce qalu bala ta i tare muke walakin nakum fatantum anfusakum sai dai ku barayi da kun fitini kawunan ku wa tarabbastum kun yi ta zaman dako ku wata musiba ta auka mana haka ne mana قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين فنحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوم فاسقين فكأن لا يفدي وتربصتم كنتم زمن داكو نمصيبة أو كمان مهلكة وارتبتم كنتم شك أتين إيمانكم وغرتكم الأماني بورسي بورسي يا يودريكو حتى جاء أمر الله حسيد الأمر أن لا يضر وغركم بالله الغرور والنمي يودر متاني يكود سوق برما هي الحي أيضا يكود ذي يا كاريكو كذا أنا منافقين المؤمنين أنا كرم واني أنا كرم دونا تكون جوانا بانجارا وينادي أهل الجنة أهل النار ين الجنة ذات كراء موسى ملس موسى ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ين الجنة ذات كراء موسى سوى أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا مو من ثبت من جي من سد أبن الله من الأول فقد فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا shin kuma kun sami abin da ubangiji muku alƙawarin gaskiya ne na azaba qalu na'am suce eh sannan su ma ƴan wutan a wani wuri za su kira mu ne me za su ce musu wanada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina min alma'i aw mimma razaqakum Allah za su kira shi kai iya kudin aljanna kuɗin ba mu kuɗin san mana mana daga cikin abin da kuke ci ina aljanna ku dan babu ruwa mu sha ko daga abin da Allah ya rubuta ku da shi qalu sai yan aljanna su ce inna Allah harramahuma 'ala al-kafirin lalle Allah ya haramta abincin da abin shan duk ya haramta ga kafirai Allah ka tsare mu kaga yau tunani kenan ba ko wa ahlun nari ahlul janna yan wuta su kira ɗan aljanna wa yunadi ashabul a'raf sannan waɗanda ke tozan da arafi su ma za su kira wa nada ashabul a'raf rijalan ya'rifunahum bi simahum qalu ma aghna ankum jam'ukum وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الله كثير من إيمان مو Allah ka sami kyakkyawar ƙarshe daga nan kuma sai mu tashi a kan almautu mutuwa ita za mu tashi a karatu na gaba Allah ka sa mu mutu a sa'a Allah ka sa mu mutu a kan ayyuka na alkhairi Allah ka dawwamar da zukatan mu akan bin sunnar annabi kan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah muna roƙon ka ji kanmu ka ji iyayen mu ka ba dukkan marasa lafiyar mu lafiya akwai babban malamin mu malamin al'allama sheikh abdulrazak yahya haifan yana fama da rashin lafiya da jinya da na gani a midiya ɗaya daga cikin ɗalibansa ya sa muna fata allah maɗaukakin sarki ya tashi kafa aiki allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya allah maɗaukakin sarki ya sa ya zama kafara a gare shi allah muke roƙo ya tashi kafa ɗansa allah muke roƙo dukkanin marasa lafiya allah ta'ala ya ba su lafiya allah muna roƙon kan ma kare mu da lafiya mai dimbin albarka ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم الهمنا رشدنا وقنا من شرور انفسنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته